بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1434 daidai da 22 ga watan disamba shekara ta 2012 wannan shine kasan na 113 daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam abul husayn muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi idan jama'a basu manta ba muna karatu cikin kitabul iman wato inda imam muslim yake tara mana hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dangane da imani yana fassara mana waɗannan hadisai yana kuma ainihin wato nuna mana ma'anonin da suke sune daidai dangane da fassara hadisan muna karkashin babu makhafatil mu'mini an yahbita amaluhu mun fara shi bayan babu lokaci ya kure don haka zamu dauko kai babin da ke bayani akan mu'mini ya ji tsoron kada aikin shi ya baci haka ne ko mun ba tashi babu makhafatil mu'mini an yahbata amaluhu babin da ke bayani akan mu'mini ya tsoraci kada aiki shi ya baci wato karin kai kana barbar kada ayyukanka na alheri da kake aikatawa su lalace a ranar alkiyama ka je ka zama fankan fayo a ranar alkiyama baka da komai قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت أن له وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ثابت انزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل هو من أهل الجنة wannan babu yana tsoratar da mu ne dangane da mu rinka tarbar mu rinka taka tsantsan kar mu je mu aikata magana ko mu aikata wani aiki wanda zai rugunguza ayyukan mu na alkhairi imam muslim yace malamin su mai suna al-imam abubakar ibn abi shayba wato abdullahi dan muhammad dan abi shayba shi ya ba su wannan hadisi wanda shi ko yace malamin su mai suna al-hasan dan musa al-ashwab Abu Ali al-Baghdadi mutumin kasar Baghdad ne amma ya yi alƙalanci a kasar Tabaristan da kuma Mosul da Hibs babban alƙali ne wannan malamin shi ko yake cewa haddathana Hammad bin Salama Hammad dan Salama ya ba mu hadisi yana daga cikin malaman da suka yi karatu a wurin Hammad dan Salama da kuma Hammad dan Zaid wato Hammadaini haka nan shu'uba da sufyanu dan uwaina wato da sufyanu sauri dukkanin su malaman shi ne jarir dan hazim da zuhair dan muawiya abdullahi dan lahi'a da abdurrahman dan abdullahi dan dinar duk waɗannan suna daga cikin ainihin malaman shi shi kuma daga cikin almajiran shi akwai imamu ahmad bin hanbali akwai imamu muslim akwai kuma malamin imamu muslim da muke jin muslim yake cewa haddasana hajjaj ibn sha'ir dukkaninsu suna daga cikin ɗaliban shi waɗannan ma kaɗan ne Allah maraukakin sarki gafarta musu baki da yace ya karbo an sabitu al-bunani daga sabitu al-bunani wanda cikakken sunan shi shine sabitu dan ainihin wato aslam abu muhammad al-basri babban malami ne daga cikin malaman tabi'ai al-majirin anas dan malik shi kuwa sabitu al-bunani yace an anas bin malik daga anas dan malik annahu qala shi ainihin wato anas dan malik yace lamma nazalat hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ya kunu minai kar ku daga muryoyinku sabab sama da muryoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ainihin imam muslim ko kuma mai riwaya ba gare shi ko kuma wanda ya riwaya ainihin daga wanda muslim ya rawaito da gare shi yace ila akhiril aya har zuwa ƙarshen aya lokacin da wannan aya ta sauka ƙarashin nata shine ne wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun ya ku jama'a kakkurin da daga muryoyinku sama da muryoyin manzon Allah ko kuma sama da muryoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan kar ku bayyana magana sama da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake bayyanawa wato in kuna magana da junanku kukan daga muryoyi a tsakaninku to kar ku yi haka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai munasabar kawo ayar da kuma hadisin a cikin babin shine an tahbata a'malukum domin sai ayyukanku su ɓaci wa antum la tash'uruna ba ku sani ba ba ku lura ba kana can kana fagamniya kana daukar kai salihi ne kana daukar kai ahlus sunna ne ashe ka daga muryarka a gaban muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har ta fiye tashi aikin ka ya gurguje baka sani ba dan haka yana daga cikin ladabi sai Allah madaukakin sarki ladabtar da su tun da wuri ba dan komai ba saboda kar su samu kansu a cikin ainihin irin wannan mummunan hadari wanda zai rugurguza aiki ka je lahira kana daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ke cewa allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a kana zaton cewa kana daga cikin waɗanda ke da kyakkyawan sakamako a lahira ashe wutar jahannama tana jiranka lokacin da wannan aya ta sauka jalasa sabit ibn qais fi baitihi sabit dan qais wani sahabi ne sai yayi zaman shi a cikin gidan shi yace shi kan ya shiga uku ya lalace wa qala yace ana min ahli an-nar yace shi fa yana daga cikin yan wuta wa ihtabasa an annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daina zuwa wurin annabi fa sa'ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'ad ibn mu'adh sai manzon Allah ya tambayi sa'ad dan mu'adh faƙala manzon Allah ya ce ya aba amr ya kai baban amr wato sa'ad kenan ma sha'an sabit lafiya sa'ad ashtaka ko bai da lafiya ne yana kukan wani wuri ne mai ciwo ne qala sa'ad sai sa'ad ya ce innahu la jari lallai dai sabitu makwabcina ne wa ma alimtu anna lahu bi shakwa sai dai gaskiya ban san yana da wata larura ta rashin lafiya ba qala mai riwaya ana sai ce fa'atahu sa'ad to da sa'ad ya ji wannan magana daga manzon Allah sai ya tafi gidan shi sabit fa zakara lahu qawla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya fada wa sabit maganganun da manzon Allah ya game da shi fa qala sabit sai sabit ya ce unzila hadhihi al-aya kamar yadda dai ka sani wannan aya ta sauka tana gargadi dangane da daga murya saboda muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wa qad alimtum anni min arfa'ikum sautan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma ku sahabbai kun san cewa daga cikin ku ka ina daga cikin waɗanda suka fi kowa zakalkalewa da daga murya sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ana min ahli an-nar dan haka ni kan nashi ba uku na lalace ni dan wuta ne subhanallahi ya hukunta kanshi da gwargwadon hukuncin aya ina son duk waɗanda ke zuwa wuraren karatuttukan musamman karatun da muka yi na shekaran jiya da shekaran jiya waccan na karatun kaba'ir wa auna wannan shine abin da muke gargadi karkai gaggawayi wato ya dubi duk wanda ya kaza aikin shi ya baci to shi sai dubi ya abin dan haka kawai sai ya dauko kanshi sai ya nana da aya sai ya saka kanshi a wuta ba a yin haka akwai bambanci tsakanin mutum da aikin shi saboda wasu dalilai da ke kewaye da mutumin ko inda ya samu kanshi a ƙarƙashin haka baka jin mutum ya zabga a sharka ce ka ji wani ba ma guje amma a shari'a aikin mecece aikin maguzawa ce jama'a mun fahimta shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga sahabi shi ya taho yana kuka shine Bilal ibn Abi Rabah wanda yake bakin fata manzon Allah ya ce lafiya me ya same ka yace mun yi fada ne da ni da Abu sai Abu ya zage ni yace in kau in bashi wuri ni bakan mace ce ma ta haife ni uwa ta baka ce sai manzo Allah ya sa aka kira Abu Zarr ya mishi nasiha cikin nasihohin sai ya gane eh gaskiya ne Abu Zarr ya wannan zagi a ayyartahu bi ummihi ka aibanta shi da uwar shi kace uwar shi bakan mace ce me ne bin shi dan uwar shi ta ban bakan mace innaka mu'un fika jahiliya sai ce to akwai maguzanci tare da kai to cewar akwai maguzanci tare da kai baya nuna annabi ya ce mishi da maguje shi yanzu idan ba limamin arafa Allah ya kiyaye zai yi ashar ba wai dan limamin arafa ne ya ashar sai ya ce sadaqallahu alazim ba dole dai mai cece ashariya ce kuma har yanzu tana nan aiki ce ta maguzawa amma ba za a ce liman ya zama ba maguje ba Daka idan mutum ya aikin kafirci ba a saurin ce mishi kafiri sai an dubi yanayin da ya samu kanshi idan mutum ya aikin bid'a ba a saurin ce mishi dan bid'a sai an samu yanayin da sai an bincike yanayin da ya samu kanshi wannan yana daga cikin takatsantsan a cikin fage na ilimi wanda da dama na gaba a cika lura da shi ba shine abin da kuskuren da wannan sahabin yake nan tunda sahabbai ne su ma ba su wuce su kuskure ba sun yi dubi cewa to Allah ya ce duk wanda ya kaza aikin shi ya baci to in aiki ya baci ko kaga sai wuta to shi kuma sai ya dubi to ai yana aikata wannan aikin kuma kowa ma ya san shi na aka so zaman shi a gida lafiya ba ka zuwa makaranta ya ce ni ai ni ni kan dan wuta ne ai to in je wurin manzon Allah ma in ni dan wuta ne ai jama'a kun ji hukuncin da yawa kai shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fa zakara zalika sa'd bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sa'd yaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah yace bal huwa min ahli aljanna a shi ba dan mutum yana daga cikin aljanna Allahu akbar jama'a ku ji darajar shi inda ta bayyana kuma a lokacin da ya kuskure haka al'amarin yake a lokacin da ya kuskuren fatawa da aka zo gyaran kuskuren kuma daga nan ya gane matsayin shi to wannan dai malamai sun kawo shi ne imam muslim ya kawo wannan hadisin don ya tabbatar maka da cewa na'am sahabbai sun yi wa awar kyakkyawar fahimtar da ake so su yi mata shine idan manzon Allah yana magana to ka ja baki kai shiru idan ko za ka yi magana to ka saukar da muryar ka ƙasa da tashi kuma ka yi da ladabi to za mu zo mu ji ƙarin bayanai da manya-manyan malamai masana suka yi dangane da waɗannan ainihin matsaloli insha Allah ta'ala Allah madaukakin sauke taimaka dangane da sa'ad shine sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az shi wannan da manzon Allah ya kira ya ce lafiya bana ganin wali babban sahabi ne mai daraja daga cikin manyan manyan bayan Allah an tsarawa mutanen Madina kuma yana daga cikin shugabanni yana daga cikin jagorori dattijo ne lokacin da ainihin aka tafi yakin ainihin gwamalo wato yakin ahzab aka harbe shi da wata kibiya yi wata da watanni yana jiya yana cikin jiyan ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu cin amana da Banu Quraiza suka yi mishi wanda kuma Banu Quraiza ɗan uwan shi Sa'ad ne na jini sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce to waɗannan mutane an zauna an rubuta tsarin zamantakewa na lafiya amma yanzu sun ga an kawo mana yaƙi daga waje sun je sun haɗa kai da mutanen ƙasar waje an yaƙe mu amma Allah ba mu nasara mun kori waɗancan baƙi to waɗannan 'yan cikin gida aka zo aka rutsa su bayan kwana goma sha bakwai abincinsu da duk kayan sinadarai na buƙatu sun ƙare suka fito suka ce to wai wani irin abu ne wannan an tsare su ba a ce musu cas ba ba a ce musu as ba me ake nufi ne shine aka tattaro su aka ware maza daban mata daban yara daban sai manzo Allah ya ce ku je ku dauko Sa'ad dan Mu'az yana tun yana jiya a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai clinic akwai iwaba akwai dan karamin asibiti a masallacin Annabi yana tun ana kwance ina abin nan aka aka aka zo da shi ba aka zo da shi manzo Allah ya ce ku miƙe ku tarbe shi suka miƙe suka sauke shi daga kan ainihin wannan raƙumi ko kuma abu hawa manzo Allah ya ce da shi waɗannan ƴan uwanka ne kuma kai dai kaga cin amanar da suka yi mana mun zauna yarjejeniya mun rubuta za mu taimaki juna amma lokacin bukatar taimako ya zo sun tarwatse sun je sun haɗa kai da baki yanzu ga shi Allah ya kora mana bakin kasallahu mu'minin alqital Allah madaukakin sarki yana saman bakwai a saman al'arshin shi ya ce min ya wadda da kai sa'ad duk hukuncin da kai akan su yayi daidai bai hukuncinta yace hukunci na manzon Allah waɗannan mutane a tsintsince duk waɗanda suka balaga a yanka su matansu da ƴaƴansu da dukiyarsu da garinsu kuma ya zama ganimar musulmi za Allah yace lallai kawo hukunci ya yi daidai da hukuncin da Allah ke so Allah yana saman bakwai aka kwantar da su duk balagabbin cikinsu aka yanka sahabin da ke ba da labarin wannan hadisi shi ma yana daga cikin su yace shi kanshi an zo an duba haɓashi da aka ga ba gashi ko ɗaya to bai balaga ba kenan sai aka kau da shi yace shi ma da an yi layya da shi kaga wato labarin wannan da dumi shi kenan wanda aka yi abin a gaban shi ne yake bayarwa to ne faru munafikai su Abdullahi dan Ubay dan Salul suna nan suna jin haushin shi akan wannan fatawar da yi duk wani makirci da jita-jita suna nan suna yadawa ana nan bayan yan kwanaki sai Allah madaukakin sarki sai ya dauki ran shi Bukhari ya rawaito wannan hadisi da nake faɗi ba Allah ya dauki ran shi aka tashi daukan gawar shi sai aka ji gawar ba nauyi kamar ana dauke da makaran ne kamar ba komai a cikin gawar makarar sai munafikai sai suka dawo suna jita-jita suna cewa ma a khaffa gawar tashi ma shafal ya nauyi ya rarake su kullum suna neman ina za su sare ku ne kuna mu ne fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace innal malaikata hamalathu malaiku ne suka dauke shi mu an bamu da makaran ne kai shi yasa kuka ji ba nauyi shi ne a daidai lokacin da munafikai za su makirci lokacin wata daraja take bayyana kun ga ba su wannan jita jita ba dowa ba ba a samu jin wannan darajar ba hadisi ya sake zuwa a cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ihtazza al-arshu li mawt sa'd ibn mu'az al-arshin Allah sai da turawa saboda mutuwar sa'ad dan mu'az to wannan shine makwabcin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira yake tambaye shi ina labarin wani ne bana ganin shi shi kuma ya koma ya bincika kaga shi ma bai magana da ka ba in baka sani ba sai kai bincike mutum ya ce to ba ba ga Allah ba ma idan sun zuwa masallaci a ce ba ma dai abin ga Allah ka bai fara gani da kanka a sai ce to ni dai ban san wani labari na cewa bai da lafiya ba amma bari in bincika da yaje kuma bai tsaya yana rarage fa ba sai sallama da shi kai ga jawabin da manzon Allah ya game da kai yaya na ganka shiru shi kuma sai bayyana gaskiyar lamari da shi sa'ad bin Zaid ya sake daukar jawabi ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya ce a ina sabitu dan kansa ai dan aljanna ne na zai yi zama dan wuta shikenan magana kaga kamar wasa ba wasa ba ta zama gaske malam ya ce to wannan ita ce mas'ala wannan na daga cikin mas'aloli da ya kamata ka fara sani to sai ce daga cikin mas'alolin wannan hadisi na Anas hadisin dai ba muslim kadai ya rawaito shi ba bukhari ma ya rawaito shi kamar yadda kuma har wa yau al-imam Ahmad ya fitar da wannan hadisi bukhari ma ya fitar da shi a cikin wani karamin littafi nashi mai suna khalqu af'alul ibad al-imam Abd ibn Humayd ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna al-musnad hakanan al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi As-Sunan al-Kubra al-Imam Abu Awana ma ya fitar da shi da Abu Nu'aymin Ibn Ibban da Abu Ya'la sun fitar da shi al-Imam at-Tabarani ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi Al-Mu'jam al-Kabir hakanan al-Hakim an-Naisaburi a cikin littafin shi Al-Mustadrak na daga cikin fa'idojin wannan hadisi malai yace minha تحذير المؤمن من أن يحبط عمله بسبب ارتكاب المعاصي wannan hadisi ya zo ne yana tsoratar da mumini kada mumini ya sake ya aikata wani mummunan laifi wanda zai tarwatsa mishi ayyukan shi dalilin da yasa hadisin ya zo kenan amma kuma a cikin hadisin sai muka ji hadisin ya ƙara fassara ayar to amma mu da yake ba zaman tafsirin ayar muka da zaman tafsirin hadisin ne to menene hadisin ke karantar da mu shine yana karantar da mu cewa mumini ka rinka taka tsantsan karka rudu da kyawawan ayyukanka karka rudu da kyawawan zikirorinka da haddaka ta Qur'ani karka lura da iliminka na sunna karka lura da kyakkyawa aqidarka ya rude ka har ka je kai kazallaha kai magana da za ta rubuza maka ayyuka sai ce bi annaha munaqabatun lil iman domin waɗannan zunubai waɗanda za su rusa maka ayyuka to suna warware imani sai ma ya ce wa huwa bar wajhul mutabaqa fi irabul hadith fi kitabul iman ka ji dalilin da yasa aka kawo hadisin kenan a cikin wannan babi ma'ana zunubai suna rusa ayyuka rushewar aiki kuma tana kai musulmi wuta to zunubai kuma suna wargaza imani to ka bi dalili kenan don haka karka sake ka rinka aikata zunubai waɗanda ba su wargaza maka imani idan imani ya wargaje kuma ayyukanka na alheri sai su lalace malam yace wa qad aqada al-imam al-bukhari fi sahihihi li hadha baban bukhari ya kulla wa wannan matsalar babu sukutun da guda a cikin littafin shi as-sahih fa qala yace babu khawfil mu'mini min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur babin da ke bayani akan tsoratar da mu'mini mumini kar ya sake ya aikin da zai bata kar ya sake yayi abin da zai bata ayyukan shi a hannu bai sani ba yana can yana fagamniya kana can kana hauma hauma ayyukanka na alheri su lalace وقال ابراهيم التيمي الامام البخاري يتي الامام ابراهيم التيمي يتي ما اردت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا والله duk lokacin da na gwada maganganuna da ayyukana sai in ji tsoron cewa to Allah ya ba makaryaci ne ni ba kar ya zama ina yaudara kaina ma'ana maganganuna ina nuna ni ahlus sunna ne maganganuna ni ina nuna mutumin kirki ne maganganuna suna nuna ni salihi ne amma in na ɗauko maganganun na gwada da aiki na sai in ga kamar suna tifka da warware juna sai in ga to kar ya zama abubuwan da nake faɗi a aikace ƙarya ne duk wannan yana nuna maka irin taka tsantsan da malaman farko suke yi to daga cikin kawo maka waɗannan babuka na Bukhari kai a yanzu da muke wannan karatu na Muslim shine ka rinka jin waɗannan maganganun na malaman farko kuma kai ma ka rinka ɗabi'antuwa da irin su shine ka taɓa zama kana tunanin gwada ayyukanka da maganarka kullum kana cewa kai ne ahlus sunna kai ne salafi kai ne dan izala kai ne ahlul lahi kai ne ahlul zikri kai ne ahlul ma'rifa kai ne kaza waɗannan maganganu na fata bakinka kenan ka taɓa gwada su da ayyukanka kaga cewa sun dace da aikin to shine wannan malami Ibrahim Taymi cikin tabi'ai yake cewa duk sanda na gwada maganganu na da ayyukana sai in rinka ganin cewa anya ko bana ƙaryata kaina maganganu na ba sa saba wa ayyukana ayyukana ba sa saba wa maganganu na وقال ابن أبي مليكة حروا ومن ضمن مالي الإمام ابن أبي مليكة shi ma ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne yace adraktu salasin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kullahum yakhafu nifaqa ala nafsihi na riski sahabban manzon Allah guda 30 wato yana cewa Allah ya azurta shi da ganin sahabbai 30 cikin sahabban manzon Allah kowane sahabi daga cikin 30 din nan yana jiyo wa kanshi tsoron munafunci kowanne yana tsoron anya kada fa ya zama ni munafiki ne a matsayinka na musulmi a matsayinka na ahlus sunna a matsayinka na ahlullah wa zikr wal ma'rifa ka taba tunanin haka ga kanka wanda zai gyara maka zama ka rinka taka tsantsan a wajen maganganunka da ayyukanka ko ka ka yanke hukuncin cewa yanke dole kai mutumin arziki ne kuma dole an je lahira lahira ta kuce kai kuskure in haka ne tunaninka ka rinka kana tsoron kar sai zama akwai munafunci cikin maganganunka kafai zama aikinka da maganganunka yana saba wa juna yace ma minhum ahadin yaqulu innahu ala iman jibril wa mika'il cikin sahabban nan 30 babu wanda yake iya karfin hali yace yana nan da imani irin imanin mala'ika jibril da mika'il ba kowannen su yana tsoro to amma yanzu in ka samu wani dan tikitan sai ce imanin shi ba fi imanin annabawa ko kun fahimta jama'a yanzu wannan yana cewa ne sahabban suna tsoron cewa imanin su innaha za su ce suna nan akan imanin Jibrilu da Mika'il suna tsoro ne ba sun yanke wa kansu hukunci ba amma ne ɗarɗar suke wanda yake ɗarɗar din shine zai sa ka ka rinka natsuwa kana kula ويذكر عن الحسن الإمام البخاري كما يتي عن باب العباري دقى الحسن البصري ودن يسنا دقى تكين معلقات لأي الإمام البخاري ودن دمي تخريج سأولون كراتم من صحيح البخاري ومن مجنة دا إمام البخاري تصدير التدوين كر عن باب العباري ba mai rauni ba ce sai dai saboda ya ruwaito ta ne da ma'anar abin da Hassan al-Basri ya faɗi sai ta'birinta da cewa an ba da labari daga Al-Hasan al-Basri cewa ma khafahu illa mu'min babu wanda ke jin tsoron munafinci sai mu'mini wala aminahu illa munafiqun babu wanda yake sakankan cewa hankalin shi ya natsu baya tsoron munafinci to sai munafiki amma duk mu'mini kullum yana tsoron munafinci don kai ya fada amma munafiki da yake cikin shi fa shi baya tsoron abin shi dan dama ya san abin ne yake cikin shi wa ma yu'zaru min al-israr 'ala an-nifaq wal isyan sannan imam al-bukhari kuma yace wannan babu zai yi bayani dangane da irin yadda ake tsoratar da mumini kada ya doge akan munafinci da sabon Allah idan ka gane kawo munafinci ko wallahi kai sauri ka tuba idan ka gane abin da kai sabon Allah ne ko karka girman kai kai sauri ka tuba shine yace wa ma yu'zaru min al-israr ala an-nifaq wal isyan min ghairi tauba da kuma bayani akan tsoratarwa game da dogewa akan munafunci da sabon Allah ba tare da tuba ba ana tsoratar da kai wa kai musulmi ta iya ka samu kanka a cikin ɗaya daga cikin rassa na munafunci ko a cikin dukansu ko a same ka ma cikin babban munafunci yadda muka ga manyan malamai na kungiyoyi da ɗariƙo da manyan shugabannin al'umma da manyan 'yan siyasa sun ci amanar musulmi suka je suka haɗe kansu da kafirai wannan munafincin ba ƙarami ba ne munafinci ne gagarumin munafinci to ka gane ka yi sarka ba na cewa kai ne shehi sarka ba na cewa kai ne shugaban kungiya karka ba na cewa kai ne sanata ne wallahi ka tuba kawai ka tuba kawai duk lokacin da ka gane cewa kaza da kai saban Allah ne to shikenan sai kai marmaba ka tuba walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamuna ita ce ayar da Bukhari zai cike mana da ita sannan sai ke cewa liqaulin Allah ta'ala saboda magana Allah madaukakin sarki da yace walam yusru ala ma fa'alu wahum ya'lamuna bayan Allah na gari ba sa dogewa akan mugun aikin da suka aikata a halin suna sani bawan Allah in aka ce bawan Allah abin da kai ba daidai bane sai ce astaghfirullah atubu ila Allah amma kaka tsaya kana kuskure ba an fahimta jama'a kun ci amanar musulmi kun zo kun ɗibo kafirai kun goyi bayansu wannan kafirci ne na munafinci domin kafirai ne waɗanda kuna da yaƙinin za su ɗibi duniya su ba ku su kuma su je su raya addinin su su gina kansu sannan su rusa addinin ku su rusa al'ummar ku to kun zama gagaruman munafukai to in dai akwai imani tare da ku to ku marmaza ku tuba shi ne kawai abin da yake daidai da haka duk lokacin da ka gane cewa ka aikata kaza ba daidai bane da zaran ka gane to ka ji siffar ta mu'mini shi yasa Allah yace wa hum ya'lamuna suna sanin cewa kaza ba daidai bane ba sa dogewa don haka kar ku yi girman kai sannan na daga cikin sharuɗan tuba da Imam Bukhari yake kira akan a tuba in aka gane an yi munafunci ko sabon Allah shine Malam Abdulrahman ya bayyana a cikin risalarsa ta akhbariya yake cewa wa shurutut tawbati الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من أمره na daga cikin sharuɗan tuba kai nadama abubuwan da ka gabatar na sabon Allah kai nadama sannan ka kudurci azaba cewa a sauran rayuwarka ba za ka sake aikata haka ba yanzu cin amanar da kuka wa al'ummar musulmi a ƙasar nan yanzu ba shi ta bayyana saboda an zo an hana ku kujerun hajji an hana ku kilaye an hana ku mukaman da kuka sa rai an kuru wasu naku da kuke gani a ciki yanzu kun bawo jikin ku yayi la'asar na'am me yiwa Allah ya so ku da rahama ne shi yasa aka yi muku wannan wulakancin don ku gane ku gyara to in kuka gyara din to sannan sai ku kudurci niyyar ba za ku sake aikata haka ba amma in kuma kuka sake aikata haka to kun nuna cewa mutanen banza kuke Allah madaukakin sauke kiyaye والضمير في قوله ما أمنه للنفاق هنا قال فسر وانت بابيني ثم أورد البخاري حديث ابن مسعود مرفوعا فمن سي البخاري كما يدو باوا بين حديث وند الإمام ابن مسعود كيف صحابة يرويتوش دقاء النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي في باب المسلم فسوق زاج المسلمي فاسق أنتيني وقتاله كفر يأكر مسلمي كما كافر تيني من تتون معنى وانا حديثي أتنبايا وحديث أنس وحديث أنس عن عباد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يخبر بليلة القدر haka kuma Imam Bukhari ya sake kawo hadisi na biyu daga sahabi Anas daga Ubadah dan Samiti Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda yace wata wani dare ne sai manzon Allah ya fito cikin watan azumi Allah ya nuna mai lailatul qadr yana so ya ce wa jama'a jama'a yau din nan da muke magana daren nan daren lailatul qadr ne fatalaha rajulan min almuslimina sai ka samu mutane biyu suna jayayya cikin musulmi wannan yana cewa kaza wannan yana cewa kaza jayayya a addini ce a harkar kwallo ce a harkar kasuwanci ne a harkar rikicin duniya ne jayayya tsakanin musulmi kowace iri haramun ce sai ka same suna jayayya Allahu akbar fa kana sai manzo Allah yace inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr ba ma fito ne in ga muku cewa yau fa lailatul qadr ce fa innahu talaha fulanun wa fulanun fawfiat amma wani da wani sun yi jawawa don haka sai Allah ya dage wannan daren sai zama an fasa lailatul qadr saboda jawawa mutum biyu wa asa an yakuna khairan lakum manzo Allah yace to Allah ya sa haka din shine alheri amma dai yau dai tasiri ne saboda mutum biyu suna jayayya iltamisuha fi sab'i ku neme ta a cikin ainihin bakwai ma'ana ashirin da bakwai ina fata an gane wa tisa da ashirin da tara wal khubas ku neme ta a cikin ashirin da biyar تفرد به البخاري بخاري كدايته da ruwaito wannan hadisi muslim bai ruwaito shi ba duk wannan ana son a nuna maka ne duk wani abu da zaka yi wanda zai bata aiki kana da gaske akwai zagin musulmi na daga ciki akwai ainihin yakar musulmi na daga ciki akwai jayayya tsakanin musulmi guda biyu kun ji banda bacin aikin ma yana jan wata falala da wata daraja da musulmi za su samu gaba daya su asararta ومنها ما كان عليه الصحابة من شدة الخوف من إحباط أعمالهم har wa wannan hadisi na daga cikin abin da yake nuna mana irin yadda sahabbai suke da tsananin tsoron kada ayyukansu ya ɓaci haka ahli sunna suke a yanzu ba haka ahli sunna suke a yanzu ba to ku bincika sunna ku ta salaf ce ko ko sunna ku ta ku ce ahli sunna na farko sunne sahabbai to idan kai kana daga cikin jama'atu ahli sunna ya kamata ya zama kai ma kana da ɗarɗar kullum ka rinka taka tsantsan abubuwan da kake faɗi amma wallahi wani mai wa'azin yanzu ba wai a je lahira ba tun a nan duniya inda za a zaunar da shi ba zai iya amsa maganganun da yake a tsakankanin malamai yan uwan shi ba kai akwai mai wa'azin da ya fara wa'azi aka ce ba a rekodin sai ce ya fasa saboda ya san zai shar'ota ne so yake sharko ta iya na gaban shi su ji amma yana tsoron in ta je gaba fa za ta tafke mishi to gaba kenan ta nan duniya ina gaba kuma lahira a daidai lokacin da kake magana Allah cewa yake bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna manzannin suna nan mala'iku suna nan suna rubuta duk abin da kake faɗi shi yasa masu wa'azi ku rinka sanin abin da kuke faɗi yau ne wa'azi nawa ne aka kai shi kotu ya iya kare kanshi ne wa'azi nawa ne aka kai shi police station ya iya kare kanshi to wani lalataccen mai wa'azi zai wa'azi ya ɗauka a ɗauka a kai kasar a kai kotu in aka je wai sai musu ka yi magana sannan kai musu a gaban mutane yan uwanka ka manta cewa wannan magana tana nan recorded a wurin mala'iku wanda aka tare ka a kabari kuma za ka yi musu ne tun daga nan duniya ke dan sai ka fara aunawa ashe ba ka da kan gado a cikin wa'azinka tun da ƴan uwanka mutane kana tsoron wa'azinka ya je gaba jama'a kun fahimta a ce za a sanya wa'azinka a gidan rediyo ka ce a ba wai tawamu bane a kai da kanka ka san ɗanye ne kai a karatu kai da kanka ka san maganganun da kake faɗi baka shine ka iya kare su a nan duniya ba me yasa za a kai wa wani da wani wa'azozin ka ka ji gaban ka ya faɗi wanda aka kai gaban Allah fa jama'a kuna fahimta saboda haka abinda wannan magana take nunawa shine sahabbai suna da taka tsantsan game da duk abin da zai bata musu aiki wa haka ba wanda dili kulli muslimin an yakuna da'iman khawf haka ya kamata ga dukkanin musulmi ya zama diman da'iman yana cikin tsoro kama aslafna anifan fi ma awradahu al-bukhari fi sahihihi kamar yadda dazu muka kawo maka daga cikin littafin Imam al-Bukhari kun dai jiman gaba ta buta a tsorace ko to haka ya kamata duk bawan Allah ya zama kullun tsoro ya sa shi taka tsantsan haka duk maganar da zaka fadi ka rinka aunawa duk abin da zaka rubuta ka rinka aunawa duk abin da zaka aikata ka rinka aunawa ka sani da cewa wannan kotu da wannan police station da wannan EFCC duk wannan a nan duniya ce amma ka san cewa akwai hisabi a ranar alkiyama game da duk abin da kake faɗi kalma kalma to wannan zai saka ka rinka taka tsantsan ومنها أن فيه منقب عظيم للصحابي الجليل ثابت بن قيس رضي الله عنه حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من أهل الجنة وأن حديث هنا نون درجة ببقى وأن صحابي ثابت بن قيس لأنه أتكين حديث من جمع جل الله أمسي بن الجنة فكان الصحابة رضي الله عنهم يرونه وهو يمشي بين أظهرهم وبين أظهرهم rajulan min ahlil janna da haka sahabbai suna ganin shi gashi yana yawo a cikin su kuma suna kallon shi a matsayin dan aljanna ne ya samu daraja ko bai samu ba ya samu haka Abu Talha al-Ansari Talha dan Ubaydullah afwan Talha dan Ubaydullah al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisi sahihi a cikin kitabus sunna ana zauna annabi da sahabbai sai manzon Allah yace wanda duk yake so ya ga dan aljanna na yawo a nan duniya to ya kalli nan haka suna duba sai ga Talha dan Ubaydullah sai ga Allah wuce wannan dan aljanna ne Allahu akbar Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Afa'u daga ainihin Abdullah dan Abbas wata rana yi tsaba'u ya ce Abdullahi malami na ya kira ne ya ce ya kai aba'u na ce ala za ka mala kana son ganin ya aljanna a nan duniya sai na ce mishi kwarai da gaske malam sai ce ka ga matan nan wannan mai farfado wannan baka fata ne ce ce to ya aljanna ce akramaka Allah wannan ita ce baka fata da mun farare ya aka yi yace farfadiya take fama da ita sai ta zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa iskokai sun dame ta suna buge ta manzo Allah ya mata addu'a ta warke sai manzo Allah ya ce zai iya mata addu'a ta warke amma da za ta hakura kuma to akwai tabbacin za ta shiga aljanna ita ce to gaskiya ta hakura yi mu buge ta kuma ta tafi lahira ta shiga aljanna ta ce ta yarda sai ta ce amma kuma suna sa ni tsiraici ka roƙa mana Allah wannan ya zama ba za su samu damar sa ni tsiraici ba sai manzo Allah ya roƙa mata Allah shikenan sai zama ba ta tsiraici dalilin da yasa ibnu abbas kenan yace wannan ya aljanna ce to zaka zo ka ji yanzu yanzu nan waɗannan hadisan suna nuna maka cewa sahabbai ba sa shakka duk abin da annabi ya faɗi tun da gashi tun ba a je lahira ba a nan duniya manzon Allah ya ce wani dan aljanna ne kuma su sun ci gaba da karawa saboda sun yarda abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya mai daidai ne sannan kaga sahabbai su ma sun samu daraja domin ka ga dan aljanna ma ko anan duniya ba ya kamo ne kuma ganin na tabbas ba na lalube ba ko kun fahimta ban a ƙasa hausa sai ka ga wani wai ana ce mishi mundumi sai ka ji wata ana ce mata munduna sai sai ka ji wata ana cewa aljanna kusa duk wannan wallahi ƙarya ne kuna ɓata kanku lokaci ne ba wahayi a ciki zangayi ne a cikin mulkin Allah amma waɗannan sahabbai in suka ga wani suka ce wani dan aljanna ne to tabbas ne saboda ya zo ne daga harshe mai tsarki allazi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu ta'ala alayhi wa alihi sallama fil akhirati wal ula wa minha bayanu annahu yanbaghi lil alim wa kabir al qawmi an yatafaqqad ashabahu wannan hadisi yana nuna mana ya kamata ga duk wani malami ya rinka bincika almajiran shi kwana biyu ba mu ga wani a makaranta ba lafiya liman kwana biyu wawa ne ba mu ga wani ba kula dubo mana ina labarin wani ya rinka tafakkun haka muka ji cikin ainihin labarin annabin Allah Sulaiman wa tafaqqada at-taura wa qala ma li la ara al-huda am kana min al-ghaibin annabi Sulaimana ga sarki ga ga sarauta ga mulki ga duk Allah tara mishi goma da goma aka ce ya zauna ne haka sai ya sa tsuntsaye kowa zai saki fuffuken shi a haɗa a yi wa mai martaba rumfa kowa sai zai tsaye da fuka-fukan shi sai kame a sama mai martaba ya zauna kai kajin da sarakuna ke sarauta ma'ana sarki ya zo tsakiyar rana kawai ya zauna dole ne tsuntsaye sai a zo kawai sai a haɗa sai a yi mai rumfa nan da nan sai ya ɗaga kai haka sai da ga rana na bullowa ta ina alhuda ne to ka san fada aha akwai tsigo ne ce aha ai ranke dade ai gwamma dai da ka gane dai da kanka gashi nan dai shi yasa jawabin ne ya fassara haka haka malaman hadisi suka ce saboda da ya tambaye su da suka tashi sai suka faɗa mai amsa da ta harzuka shi sai ce la asbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin sai na yanka shi ko kuma sai ya zo da jawabi wanda za mu yadda da shi mu zai wa wannan karan ba ne yawa sai ga fadawa ana son gina da juna haka in ka zauna a fada kai ka san duk wani kutukutu ya kare a fada shi ma tun da tsohon da fada ne ya san abu yana zuwa fada ya san an haɗa mishi munamuna da ya tashi sai zo da labari mai kaushi yace ai na tafi saba ne na zo maka da labari tabbas wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in falaha arshun 'azim kai sarki ya tabbata ga Allah yace ai ranka ya dade wani gari na je na ga wata kasaitacciyar sarauniya tana mulkin jama'a tana da wani katafaren gadon sarauta sai ji hankalin shi ya tashi mai mulki ya ji an ce kuma wani yana da mota ta fi tashi wani yana da fada ta fi tashi kuma ba fadan shi yake ba da wannan shaida haka abinda wannan bayanin yake nuna mana jama'a shine a tafakkut a cikin gidanka idan ka ba sallah azhar bincika ina wani ina wance idan gaba ɗaya kowa ya shiga daki ya kwanta sai ka je kai bab check ka bincika gado gado ina wani wani ya da ciki ya harɗe hannun shi ka gyara mishi yana daga cikin lazumin zaman ka mai gida ba wai zaman ka mai gida sai dai ka je kai ta uwar gida famfo tana tsara zazzago ƴaƴan kai kuma ba ruwan kan gama famfo ka je ka wargaje galibin mutane haka suke kuskuren fahimta aure shi yasa da yaron ya zo wata bazawara sai ce dole a jawo mata magana zai ƙara saboda mai saboda a nan gida ba wani aiki da yake sai dai kawai ya banna ƴaƴan suka fito ya bar wa ƴaƴan uwayen da wahala ba shi da wata gudunmuwa da yake wajen gyaran tarbiyyarsu da sautinsu amma tafakkudul ahwal malami ne kai a masallaci dole ka rinka tafakkudul ahwal ka shiga ban daki ka ga me yake faruwa ka je wajen rijiya ka je wajen famfo ka shiga inda ɗalibai suke kwana ka je library ka je laboratory ka je ko ina ka rinka tafakkudul ahwal ka je staff room ka je ka dauki computer malaman ka bincika ka ga me ake yi duk wannan yana daga cikin ayyuka da a matsayin ka na shugaba Allah madaukakin sarki ya dora maka haka idan sarki ne kai ko dagaci ko hakimi wajibi ne ka rinka bibiyar kasar ka kana fitowa kana shiga wuri wuri haka idan vice chancellor ne shugaban makaranta ne kai ka shiga hostel din dalibai ka ga me suke yi yau na daga cikin tsarin jami'o'i na duniya shine vice chancellor sai a samu mishi daki a ɗaya daga cikin hostels din dalibai wata ran kawai sai a ga vice chancellor zuwa kafa motar shi ya bude a nan zai kwana duk shigantakar da suke rinka gani ba wai an kafa jami'a ba ne jami'a wurin yanci kowa ya abin da zai yi wannan ya saba ma tsarin jami'a jama'a akwai ethics it is an academic environment wuri ne na ilimi me yasa ba a bar su suna barbarar juna me yasa ba a bar su suna yin abubuwan da basu dace ba harka ake ta ilimi a wurin dole ne a sami HOD ya kewaye nan ya shiga nan ya bincike nan ya tuntuɓi nan ya duk a rinka yin waɗannan abubuwan jama'a ba wai sai a secondary ko primary school ba shi yasa tsarin al'amuran mu sai suka lalace saboda wai an ce wai jami'a wuri ne kawai na yanci kowa yana da yanci yayi abin da ya so to haka sarakuna haka sanatoci senatorial district da constituencies ɗinku ko 'yan majalisu haka ciyaman na ƙaramar hukuma ka zo ka rinka shiga lungu-lungu da daddare ka hawo a caɓa ka zo a sauke ka a wurin mai shayi ka zauna ka ji me ake faɗe me ake cewa duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da zai qualifying naka su sa ka cancanta game da cin wannan kujera ta zama ka bace a kai amma in don sa hannu ne a fitar da kuɗi wannan ba ba zai iya ba a Najeriya har wanda yake sai da yalan banda zai iya so abin da ake nufi da shugabanci shine ne suka ce sayyidul qaumi khadimuhu ka rinka wa jama'a hidima sayyidina Umar jama'a da kanshi yake fitowa cikin yan patrol in ya fito zai shiga wani lungu sai ce wa na zo mu je a shiga nan a leƙa nan a bincika nan a ɗaga nan a saurari nan haka ake yi jama'a ba wai ka zauna ka tara wayoyi kawai a gabanka wai sai dai a rinka bugo maka ana gaya maka menene security report menene ake ciki dole al'amari ya lalace jama'a kai ne education officer na local government kaza ka rinka zuwa kana kai musu ziyara ta bagatata ina gwamnoni ku rinka shiga ma'aikatu kuna ganin me yake faruwa ina shugabannin kungiyoyi ku rinka zuwa masallatun da ke karkashin kungiyoyinku da anguwanni ku rinka ji shin waɗannan mutane da suke da masallaci a tsakiyar anguwa a matsayin masallacin kungiyar izala kungiyar dariƙa kungiyar wacece shin suna wakilta wakilci na gaske ko ka suna can suna yin abin da suke ɓata muku suna duk dole ku rinka yin haka wannan yana daga cikin tafaqqudul ahwal binciken menene ake ciki ko kun fahimta jama'a amma gaskiyar lamari irin yadda ake gudanar da jagoranci a yanzu na gidaje da makarantu da cibiyoyin ilimi da sauran wuraren gudanarwa wallahi ya saba ma ilimi kuma ya saba ma hankali dangane da addini ko ba ma bai daidai da addini ba an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye shi yasa sai ku mamaki an je an kai hari na bama-bamai a cikin ofishin shugaban 'yan sanda na ƙasa me yasa ƙarƙashin ofishin nashi sai da aka kore shi daga ofishin tukuna sai aka gane ƙarƙashin ma'aikatar da ofishin an kai kusan shekara biyu ya zama wata mafaka ce ta ɓeraye da buragai da duk wasu gudaddun karnuka da sauransu ta ne ta bayan gini sannan kai inda da tafaqqudul ahwal ya za a ce barikokin soja kamar barikin soja irin na jaji bayan shi wawulo ne barikin soja na nan zawiya bayan shi wawulo ne fadamu ne idan ba da tafaqqudul ahwal da da binciken menene abubuwa suke me ake tsammanin ya faru a irin waɗannan zamanna sannan bagate da hakimai da ba tafaqqudul ahwal yaushe ne za a ce wasu sun zo sun kama gidan haya sun yi kaza sun yi kaza yaushe za a ce ana aikata kaza da kaza da kaza duk hukuma bata sani ba saboda kawai signatories ake da su masu sa hannu ake da su but when you come to leadership there is no quality in their leadership maganar nagarta dangane da shugabancin su wannan babu ita da haka matasa ku ji wannan Najeriya insha Allah ta'ala za ta gyaru kuma try as much as you can to be among the agencies of change kayi kokari ka zama daga cikin limaman canji don canji zai faru canji zai faru yau kusan shekaru arba'in da ta wuce mawaƙin afirka yake cewa jihar yanci yau ta koka to daga yanci sai mai sai canji Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka manyan malamai kun ji wa kabirul qawl haka nan shugaban mutane dagaci ko mai anguwa an ya tafaqqada ashabahu ya rinka bincikar jama'ar shi wa yas'al anhum ya rinka tambaya menene suke ciki idan gabu idan har ya ga dogon su ba ta'assiyan bin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahu akbar ina ma a ce da zai yi haka ne don koyi da annabi da abin yayi albarka an fahimta jama'a yanzu sun turawa a cikin harkar su ta management a cikin harkar su ta metece organizational behavior a cikin harkar su ta industrial psychology duk wannan hayaniya nasu da rudani daga baya suka gano waɗannan theories din we already have the theories not even the theories and the facts for the theories 1400 years ago shekara dubu da ɗari hudu da ta wuce mu muna da wannan ilimin to ba ilimin kaɗai ba a aikace annabi ya yi sahabbai sun yi ba wai a faɗe ba kawai a aikace ga annabi ana ganin shi har gidajensu yake zuwa ya je binciki wannan tsohuwa yaya ya kawo ziyara gidan wannan sannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bincike ya kai ƴaƴansu da ke gidan miji sayyidina abdullahi dan amr dan as ustazu ne mai karfin imani da karfin hadda aka aura mishi budurwa ashe bayan Allah an gari yawa yana can yana ta kwamin hadda qur'ani idan dare kuma yana can yana ta qiyamul layl wannan sai ga mahaifin shi amr bin al-as ya kawo ziyara gidan ya ganta ga ta san daliliyar budurwa amma ta yi kace kace ba man shafawa ba kunshi ba lalle ba yace ke lafiya tace lafiya kana cewa na ganki haka musu musu tace to ai danka ba da bukata ta tunda aka yi auren ma ni ban gaishe ba sai dai balle ko gida ko ya fita na taba shi ce ke azumi nake ina tsoron Allah ke subhanallahi har ba za mu je ana can an kusa sauka Ustawa a cikin da suna da imani da ina fata an ba mu sai sa aka kira shi wani shi fada yake a ni ba zai yanzu ma azumi nake eh to kariya shi yace in karya azumin saboda aure sai kai shi kara wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam karanta hadisan suna cikin bulugul maram suna cikin riyadu salihin suna cikin bukhari aka ja da kyar me kake tunani ya aka yi aka gano wannan kuskuren a cikin rayuwa saboda uban ya je gidan me ya faru sai ba umar faɗowa ya cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu Aisha ke Aisha yaya kaza tace kai ina ruwanka ba kai manzon Allah ka tsalan dangane da gidan shi ya dan yi mata nasihohi to sai ta turin yar shi ke eh ki hakuri ko kin ga mijinki ya fi karkata akan yar uwarki kaza kaza kake damu in ya so mata wani abu ne bai san miki ba kake daga hankalinki ki ai komi baban ki zan sai miki gurgurdan iko na amma ki zauna lafiya idan iyaye na yin wannan ne kake tunani annabi ibrahim ya taso tun daga filistin tun daga kasar filistin ya taho har garin makka saudiya ta yanzu sarki ya tabbata ga Allah ya zo ya binciki ne ya binciki ina iyalin shi ina kaza ya samu matar ta mutu ina dan shi Ismail aka ce gashi ina gidan shi ya leka baiwa Allah eh ke ce matar Ismail ta ce eh yawa rayuwa ta ce rayuwa wuya ake ci me kuke ci ta ce ai ba abin da muke ci sai wuya to in ya zo ki ce ina gaishe shi kuma ki ce canza kyauran kofar shi Ismail na zuwa mun yi bako ta ce wani tsoho ya zo kaza kaza ya ce babana ne ya ce in sake ki kenan ba ki da rufin asiri gidanku ya sake auren wata Ibrahim bai gaji ba ya dawo ya samu wata sabuwa amarya ke bawa Allah eh ke ce mata Ismail eh ya rayuwa ta ce alhamdulillah me kuke ci ta ce mama bai mama yanzu ko dan sarkin tawa kike aure ai a wannan lokacin suwabu da raba ba da abubuwa nama to Allah ka yi su albarka game da nama me kuke sha take ruwan zanzan ce Allah ka albarkace su game da ruwan zanzan kun ga duk wannan ya biyo bayan iyaye suna ziyarar gidajen auren ƴaƴansu to akwai kasusuwa da ne guda biyar na sanya musu rayuwar magabata game da zaman iyali haka ne ire-iren waɗannan nasihar iyaye waɗannan kasusuwa suna nan duk an zuba su kwanan nan akan intanet ka je ka same su akan youtube za ka ji su ka gan su nasihohi ne aka iyaye ba wanda ake kar ka aurar da yarka ka sai dai ka rubuta mata takarda ki wanke eh to ki aiko da kuɗi za a yi mini jami'a eh kai ba za ka je ka ga halin da take ciki ba sai aiko da kuɗi za a maka jami'a wance eh ki aiko da kuɗi za mu ƙara za mu ainihin ɗinka wasu sababbin shaddoji ma'ana ka aika ta mu ta je ta tara kuɗi iyaye ku lura da wannan tafaqqudul ahwal za ku rinka zuwa gidajen ne don kuna bincikan me yake faruwa to haka nan shugabannin kungiyoyi jama'a ku rinka yawo kuna bincikar me yake faruwa wani ikon Allah lokacin da aka nada Malam Sani Yakubu shugaban kungiyar Izala na nan bangaren Zare local government sai ya tuwa irin wannan sai ya rinka zagayawa sai gashi ya zo har masallacin mu tare da cewa mu ba karkashin kungiyar muke ba amma alhamdulillah mu ahlus sunna ne sannan ni kuma almajirin shi ne masha Allah ya zo shi da kanshi da ya samu ana karatun sahihul bukhari da magariba sai ce kai waɗannan ku bari suna da tsari yadda ake karatun nan a natsa ku natsu mu zauna mu ji karatu aka ji karatu tsabta aka ce ga shugaban kungiya ya zo muka ce wai wai wai yau mun yi manyan baki a shigo shigo yace ai ba abin da zai ce sai ce alhamdulillah tun da yake bai taba jin inda ake karatun hadisin manzon Allah haka ba comment din da yake nan kasar ya dauka kasusuwan suna nan to kaga da bai zo ba fa da ba zuwa ga mishi ne ce wasu yara ne marasa kunya kawai haka ake zuwa faɗi kai jama'a mutane shekaru talatin da ta wuce ku cewa albani yaro har yanzu albani yaro ne Allahu akbar da'awa kenan ba za ka san sunanka ba sai ka fara ta jama'a kun ji dai wannan ومنها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كمال التصديق فيما يخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأمور الغيبية وهذا يتي وانا حديث ينا نونا من إلن يد صحابي سكي قسكة الدين ومع الأمر بغيب بمنزل الله جاء مسو حيث قال الراوي أئند من رواية الحديث يتي فكنا نراه يمشي بين أظهرنا rajulan min ahlil janna ana zai ce shi kenan sai muka wawo gari yanzu duk inda muka ga sabitu dan kais yana yawo a cikin mu amma mu mun tabbatar wannan dan aljanna ne tun a nan duniya me yasa suka yarda dan aljanna ne tun da annabi ya faɗi shine abin da muka yi ishara da su wa minha anna al-ayat al-madhkura nazalat amratan bi ta'zim rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa tawqirihi wannan hadisi yana nuna mana cewa ita wannan aya da Allah madaukakin sarki ke cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi ta sauka ne dan ta nuna girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma umarni da cewa a rinka mutunta manzon Allah wa khafdu sawti li hadaratihi sannan fa manzon Allah yana magana to kowa ya rinka sassauta muryar shi wa inda mukhatabatihi sannan kuma a rinka sassauta muryar ana zance da shi بحيث إذا إنه إذا نطق ونطقوا ينبغي ألا يبلغوا بأصواتهم وراء الحد الذي يبلغه بصوته تيدا النبي أنا مغانا سوما سنا مغانا تسرين أصوت مليا سكاسة بتاش كرتا كيتاسو shine Umar yace tunda aya ta sauka shi ma Umar yana da babban ruwa jauhari yace amma sai ya sauke mure shi sai zama tun daga ran in yana magana sai manzon Allah yace kai kaɗan ga mure ka da Allah yace sai zama kamar rada yake manzon Allah saboda me saboda Allah yace wallahi ku yi a hankali manzon Allah ba kamar limamin garin ku bane wallahi ka daga mure aikin ka zai lalace Umar sai dai yana manzon Allah eh bakin sun zo ce me ce bakin sun zo eh nabi manzon Allah babban mutum sallallahu alaihi wa alihi sallam kai kaje ba da kaje yadda suke magana da sarki shine babba a wurin su je kaka ga yan siyasa in sun je raraka je kaka ga yadda suke yi to balle kai da kaje wurin manzon Allah hanya samun rahamarka tsamin ka da baka ji karatun da Allah yake so ka bi in ba ta shi ba duk inda ka ji karatu wallahi ka ji shiru ne ka bata kanka lokaci wannan irin babban mutumin za ka yi wasa da shi babba ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam malam yake cewa wa an yaruddu minha sannan su rinka rage muryarsu bi haisu yakunu kalamuhu ghaliban li kalamihim yadda magana annabi za ta daga fiye da tasu wa jahruhu bahiran li jahrihim sannan daga muryar shi za ta zama ta fi tasu hatta takuna nizatuhu la'ihatan alaihim yadda yake darajar shi za ta bayyana akan tasu wa sabiqatuhu wadihatan bainahum sannan kuma ya zama fifikon shi ya bayyana a tsakaninsu wamtiyazuhu an jumhurihim da kuma cewa shi manzon Allah ya fi taruwar su gaba daya in an tara su gaba daya to shi ya fi su daraja sallallahu alaihi wa alihi sallama كشية الأبلغ قال القرطبي وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبره da malaman suka ji wannan aya ta sauka da wannan hadisi su kuma su ma sai suka zabe alƙalamin su sai suka ce to akwai saura fa idan ka je wurin kabarin manzon Allah to ka rage muryarka ba hayaniya saboda haka kun ji jama'a mata kun ji zakiru ka ji kai ma mai son sunna da kaunar manzon Allah ka ji dan wani da waje sai ka je da wai a gaban kaurin manzon Allah haramun ne mata ko wallahi sun fi kowa barna a waɗannan zamuna dangane da wurin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina akan bude musu da daddare galibi in aka bude musu dinnan malam wata in ta je sai ta tsalle sai ta tuma sai ta wargaje ta tabirjuma ana taro ta hajiya ayi hakuri tana ta sheka me aka yi miki ke da kika zo gaban kabarin tiyayyen halitta ke da kika samu daraja da zaki zo ki mishi salati ki mishi sallama a gaban kabarin shi assalamu alayka ya rasulullah sannan ki zo ki mishi cikakken salati ki matsa gaba ki wa sahabban shi Abubakar da Umar addu'a salatan wa tasliman ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs wallahi jama'a abinda mata suke a masallacin manzon Allah a wurin kabarin shi ya saba ma shari'a don haka za ga ana fito da su ragaje ragaje wata tana ta dan gashi wata ne su kara kabari lafiya wallahi sai ga hijabi a hannu kallabi wani haka tana ta rangaji tana ta kuka tana ta sheka lafiya wai ta zo ta ziyarci kabarin manzon Allah wannan guloyi ne wannan wuce iyaka ne kin zake amma kin samu kin je kin tsaya a gaban wannan daki mai baraja inda kabarin yake sai ki salati ki yi manzon Allah sallama sai ki wuce gaba sai ki wa Abubakar addu'a ki wuce gaba ki wa Umar addu'a sannan ki dawo cikin masallaci ki roki bukatunki ba a addu'a ta bukatu a wuri ba a isar da gaisuwar masu gaisuwa saboda in zaka tafi aikin hajji a ƙasa Hausa sai ka ji ana baka sako to in an je a gai mana da manzon Allah a yi salatu daga ƙauyen ku zai je can to shine sai ka ga wani har ya rubuta a takarda hajiya mai dan wake ta ce tana gaisuwa ya manzon Allah alhaji mai sai da shaddoji a bakin kasuwa ya ce in gaishe ka ya manzon Allah wani mai sai da turare shi ma yana gaisuwa ya manzon Allah hajiya mai tibani a bakin dogo ita ma ta ce in gaishe ka haka ba ku su suna yi wallahi ba daidai ba ne jama'a ba haka ake yi ba eh mun san kuna kaunar manzon Allah kuma Allah kara muku kaunar manzon Allah amma kun kuskure yadda ake ku ji yadda ake kun ji shine a je a ziyarci manzon Allah a yi gaisuwa a yi salatu a wuce gaba a yi addu'a ga Abubakar ne Siddiq bayan an yi sallama a wuce gaba a yi sallama a yi addu'a ga Sayyidina Umar cikakkiyar sallama assalamu alaikum ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma kai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad har zuwa ƙarshe cikakken salati ka gama abin da ake nema sai ka matsa gaba kuma assalamu alayka ya Aba Bakr radiyallahu ta'ala anka wa arda اللهم غفر لأبي بكر الصديق اللهم ارفع درجته في العليين in baka iya ba da warabanci yi da Hausa yi da Nufanci yi da kowane yare Allah yana jinka kuma zai karba addu'arka ka wuce gaba kai wa Umar haka wannan shine abin da ake kira ziyara da yaran ka haka kuma shikenan sai ka tsallaka ka shiga cikin masallaci saura ka je ka ci gaba da sallolinka amma hatta addu'a da zaka yi wa annabi ta salati da sallama da wanda zaka yi Abubakar da Umar malamai suka ce ba fuskantar kabarin zaka yi ba zaka fuskanci alƙibla ne lokacin da kake yi da a kiyaye waɗannan abubuwan jama'a mun san kaumar manzon Allah ce ta kai ka ga kuskure na'am kai ba kafiri bane kai mutumin kirki ne kai ahlus sunna ne wata sahabiya ma saboda kaumar manzon Allah ta kai kuskure manzon Allah bai ce kafira bace sai gyara mata kuskura yawa mahallu shahid kenan idan mutum ya yi kuskure game da nuna kaunar manzon Allah ya zama kafiri a'a ya zama dan bid'a a'a yana nan ahlus sunna kuma yana nan da kaunar manzon Allah amma kuma ba za a ce wai sai a kyale shi akan kuskuren ba sai a gyara kuskuren shine abin da muke kira zuwa gare shi yayi ba daidai ba amma kaunar manzon Allah yake manzon Allah yana zaune wata sahabiya ta zo ta nemi shi waka tana cewa wa fina rasulullahi yatlu kitabahu idan shaqqa ma'rufun min al-fajr sati'u أرى من هدى بعض الأمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت للمشركين المضاجع wannan waka ce da aka yi manzon Allah wani sahabi shi ya mishi Abdullahi dan Rawaha manzon Allah ya ji daɗin wannan waka ya sota ya sa hannu ya yarda da ita shine manzon Allah yana waka yace ba manzon Allah yana cikin mu yana karanta alqur'ani yana sallolin dare san da kafirai suke jin dadin bacci duka yayi yabi manzon Allah manzon Allah yace gaskiya ya faɗi game da ni to sai ƴan matan gari duk sai suka iya wannan waka in islamiya duk aka dauka to wannan budurwa sai ta zo ta zauna kusa da manzon Allah tana yin waka manzon Allah ya ji ta kyale ta to can da waka ta waka sai ta zo tana cewa wa fina rasulullah ya'lamu ma fi ghad manzon Allah gashi cikin mu ya san abin da za a yi gobe sai manzon Allah ya ce a tsaya tsaya tsaya ki ci gaba da nada zuwa wannan ki bai kaga bai ce mata kafira ba amma bai kyale ta ta ci gaba da yi ba dan ya ce la tuturuni kama afartin nasara ibn maryam kar ku yabo ni ku zubuta ni da yabo irin yadda kiristoci suka yi isa dan maryam tun suna cewa bawan Allah suka zo suka ce dan Allah suka zo suka ce Allah to wannan kafirci ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tsawa amma manzon Allah bai ce mata ta zama kafira ba bai ce mata ta zama yar bid'a ba bai ce mata ba ki kauna ta tun da kin wuce iyaka ba saboda haka alfaza zai algharnaqi da ya ishiriniya yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wallahi musulmi ne ahli sunna ne kaunar manzon Allah ba dan bid'a bane amma akwai kurakurai na aqida a cikin ishiriniya dole a gyara su amma kuma da za a ce dan bid'a bane wannan ita ce da'awar mu ahli sunna salafiyuna domin shi da kanshi ne yace zinil qawla in hawalta madha muhammadi wa fi kulli qawlin mustahil wa ja'iz yace kai in za ka yabi annabi ka rinka aunawa domin a komai akwai kuskure akwai daidai to ka rinka aunawa to ashe alfazazu ya ya riga ya faɗi mizani to in ka zake ko aka samu kuskure to ba za a ce a ai ba kuskure bane sai a ce a kuskure ne sauran abin da yake daidai fa daidai ne ko kun tuta jama'a haka malam bala mai washe da yake karanta ishiriniya ana tsawa a rediyo musulmi ne mai kaunar manzon Allah amma saboda ba balarabe bane ɗanɗanon bakin shi na Hausa wasu kalmomin da bai iya furta su daidai sai ya zama kai in dan arabiya ne kayi arabic hausa kayi diploma kayi digiri in ka auna sai ka ce ai wannan kalma ba daidai ba ke yi amma dai mai kaunar manzon Allah ne ko ba bid'a yi ba kuskure ne to mu abin da muke kira shine a rinka check and balance ka a rinka absolute condemnation mutum ya yi kuskure akan abin da yake daidai sai a ce gaba ɗaya sharri ne a'a a ce daidai ne amma ba inda kuskuren yake shine magana ta ta jiya nace amma fa ba wanda zai dada mu cikin kungiyoyi da dare ku saboda su ɗan kungiyoyi su suke a jefa ba wurin su kuma yan dare ku su suke a ce gaba ɗaya daidai ne mu kuma sai mu ce a gaban annabi daidai ne ishirin ya daidai ce karanta ta daidai ne amma abubuwan da ke ciki na kurakurai dole a faɗakar a nusar cewa ba daidai ba ne waɗannan kalmomin na shirka ne amma kuma mai littafin ba shirki ba ne wanda ya karanta ma ba shirki ba ne kamar yadda waccan matar da ta ce annabi ya san abin da ba a yi gobe wannan kalmar shirka ce amma annabi bai ce mata mushrika ba Allah madaukakin sarki ya ganar da al'ummar ba ga jama'an musulmi kun ji al-Imam al-Qurtubi yace to qad kariha ba'd al-ulama rafa as-sawt inda qabrihi malamai suka ce makaruhi ne ka je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana hayaniya kana kwarmato wallahi so ake kai ladabi kai barin gaya ma ba kabarin ban Madina ma Imam Maliku sannu sannu yake tafiya sai da ya ɗauka wa kanshi wata fatawa mai wahala wadda almajiran shi kaf suka kasa aiki da ita malaman shi ma ba su taɓa aiki da ita ba ita ce imam malik aka ce bai yawo da takalmi a madina aka ce mishi alaba ta malam me yasa sai ce ni kasar da manzon Allah yake kwance cikin tuntaka ta da takalmi malamai suka ce wannan ya kai matuƙa da wajen girma manzon Allah amma ba laifi bane domin sahabban da suka saka manzon Allah a cikin ƙasar su kansu suna taka ƙasar Madina da takalmi malaman shi shi ma ba taɓa samun wanda ya haka ba almajiran shi ma ba wanda ya kwaikwaye shi amma ana son a nuna maka kaiwa matuƙa ne wajen yadda suke mutunta manzon Allah wa kariha ba'd al-ulama rafa as-sawti fi majalis al-ulama tashrifan lahu malamai suka ce to yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake da daraja malamai ba su kai darajar shi ba amma kuma annabi ya ce magadan annabawa ne to su ma malamai aka ce in suna zaune suna karatu ko suna wa'azi ko suna tafsirin su ko hadisi ko fiqh to su ma a girmama su ka a rinka daga murya sama da muryar su iz domin kuwa hum warasatul anbiya su malamai su ne magaba annabawa magana al-imam al-qurtubi kenan malam ya ci gaba da cewa wa qad kariha al-ulama wa aidan rafa as-sauti ala hadisihi tafiya ta tafiya bai wasu malamai kuma har wayo suka sake cewa in ana karatun hadisin manzon Allah haka ake so kai kit fakanu yamna'una minhu dan haka malamai in ana karatun hadisi sai su hana a daga sauti wa yukhrijuna man yaf'alu dhalika min al-majlis in ana karatun hadisi wani ya daga murya har kore shi malaman hadisi suke wa yunwa zalika an al-imam malik an rawaito irin haka ma daga imam malik imam malik na karatun hadisi wani ya daga murya imam malik yace ku fita da shi ku waje da shi wa kana yaqra'u al-ayat al-madhkura duk sanda aka yi irin wannan sai imam malik sai karanta waccan aya Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يسكت أي دوان بأكي كراتم حديث منظر الله يبقى من يشيء to fa babu bambanci da ya ɗaga murya idan manzon Allah na jawabi lokacin da yake da rai babban malami alqamu abubakar ibn al-arabi dan ku ji abin da yace قال القاضي أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ميتا كحرمته حيا الله أكبر babban malami ibn al-arabi yake cewa darajar manzon Allah ko ba manzon Allah ya rasu to daidai take da darajar shi yana da rai bata ragu ba wa kalamuhu al-ma'sur ba'da mautihi fi rif'ati misal kalamihi al-masmu' bil lafzi maganganun manzon Allah waɗanda ake ruwaito su a cikin hadisi ana karantawa bayan ya rasu darajar su ɗaya da maganganun da ake ji daga cikin lafazin shi da muryar shi don haka fa idza quri'a kalamuhu wajaba ala kulli hadirin Allah warfa'a sautahu alayhi ina yana karanta maganganun manzon Allah wajibi ne duk wanda ke wurin kar ya sake ya daga muryar shi sama da ta manzon Allah wala yu'ridu anhu kar ka sake ana karatun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka kau da kai ko ka tashi ka bar gurin ko ka murtake fuska kama kana yalzamuhu zalika fi majlisihi inda talaffuzihi bihi ka kabbara ba manzon Allah yana da rai zaka koma gefe guda ka zumbura manzon Allah baki za ka koma gefe guda kana nun kufurci da manzon Allah in yana jawabi aka ce to ka sani ko da bayan ya rasu ana karanta maganganun shi darajar ɗaya ce wa qad nabbaha Allah azza wa jalla ala dawam al-urma al-madhkura ala murur az-zamani bi qawlihi Allah madaukakin sarki ya faɗakar da cewa darajar manzon Allah tana nan duk tsawon zamanin mutuwar shi darajar shi bata ragu ba Allah ya faɗakar a cikin alqur'ani da yace wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta alqur'ani ha in ana karatun alqur'ani ku saurari alqur'ani kuma ku yi shiru wa kalamuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama min alwahyi ibn al-arab yace maganar manzon Allah fa ita ma wahayi ce wa lahu min al-ahkami mithlu ma lil qur'an duk irin darajoji na hukunce hukunce da qur'ani yake da su haka hadisin manzon Allah yake da su illa ma'ani mustafna bayyana fi kutub bayyanaha bayanuha fi kutub al-fiqh yace sai yan wasu wurare ne Qur'ani ya sha bamban da hadisi wajen daraja waɗanda mun bayyana su a cikin tafsir fiqh misali duk karfin hujja da ta zo a Qur'ani ta zo a hadisi da ɗaya ce amma Qur'ani kana karanta shi bi mujarradin karanta lafazin kana da lada amma hadisi sai kayi aiki tukuna waɗannan su ne kaɗan daga inda yake da bambanci amma yadda aka ce ai shiru ana karatun ƙur'ani to haka ana nufin in ana karanta maganganun Allah to hadisai ma maganganun Allah ne domin ma wantuku anil hawa baya magana son zuciya sallallahu alaihi wa alihi sallama da malam ya gama kawo waɗannan maganganu daga ibn al-arabi sai ya ce wa huwa istinbatun nafisun jiddan yace waɗannan hukunce hukunce da ibn al-arabi ya faɗe su ya fitar da su maganganu ne waɗanda suke kyawawa ƙwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a musulmi saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan amma muna maimaita sanarwa don ta shiga cikin kasar kowa ji daga gobe mun yi shawarar cewa waɗannan sharhohi da nake karantowa za a rinka ba masu photostat suna zuwa suna yi muku photostat ɗinsu suna siyar muku da su a waje ga wanda yake da bukata sai je siyo sai ya zo ya hada da sahihu muslim din shi idan ka bude sahihu muslim ɗinka aka gama karatun hadisin lokacin da zaka ji an fara karatun fa'idojin sai ka buɗo insha Allah duka duka fa'idojin da ba sa wuce shafi biyar zuwa shafi goma to kuma protestar kowa san naira ɗari ɗari ne naira goma goma ne ko naira biyar biyar amma dai galibi a naira goma goma aka ce sun cewa haka shawarar da zan bayar shine in ka samu naira ɗarin ka ta isar maka ka mallaki pages adadin fallaye da zaka iya ganin karatun asabar da lahadi biyuwa har su biyu ko kuma ma wani lokacin na wata guda zan so hakan din ne domin zan so ku yi musharaka da ni ku yi tarayya da ni wajen ganin me nake karantawa duk ya kai ma ka je ka aje ka adana kafin ka samu littafin domin littafin bai gama walwatuwa a cikin kasuwanni ba tukuna ina fata an gane ma'ana ba za ka tafi nema ka ce kana neman albaharul muhit sajjaz sai ka ga cewa ko a saudiya in ka tafi in ba ka tafi masallacin mai littafin ba ko kuma ka je gidan shi ko ka haɗu da ɗan shi Abdul Jalil yana da wahala ka samu littafin baban kuma ba saboda yanzu ne ma ake kan buga littafi to saboda haka in Allah ya so wannan shawara ita ba mu rinka yi domin ya zama akwai mutaba'a a cikin abubuwan muna bibiyar juna wani lokacin zan dan iya yin tuntuban harshe sai ka ga in kana kallo ba ka dan gyara mini kaga dukkan mu mun samu fa'ida insha Allah jama'a musulmi ne muku fatan alheri gaba ɗaya muna cewa sai an zo karatu fiqh sura na malam kace ne wa alaikum salam na'am a wajibi ne lokacin da wani ɗalibi yake ba da haddashi sauran kuma sai su buɗe su kuma suna bi amma daidai lokacin da zai zama shi yana ba da haddar tambaya ita ce sautin shi yana zuwa ga kunnensu to wajibi su saurara ba daidai ba ne shi yana can yana karantawa su kuma suna ainihin nan suna nazarin wani wuri kenan ba sa saurare kuma ga shi doka ce Allah ya bayar cewa in ana karatun alqur'ani fastami'u lahu wa ansitu ku saurara kuma ku kasa kunne ku tsai da hankalinku haka ko ba ɗalibi ne dan uwanka shi yasa kullum nake cewa ustazai da galibi suke loda alqur'ani akan handset ɗinsu sai ya zo ya kunna yana jin aiga kira'a ana yi nan kuma sun zage suna ta fira wannan ba daidai bane a shago kaga dan trader ya bude karatun alqur'ani ana yi nan kuma ana ta karamar kasuwanci ya wulakanta alqur'ani an fahimta jama'a to dole ne a lura da ire-iren waɗannan darajoji jama'a saboda kar ku manta babin da ake karatu shine ka rinka taka tsantsan kar kai wani abu da zai bata aikinka jama'a Allah madaukakin sauke ce bace mu ke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am wa alaikum assalam na'am na'am na'am na'am na'am Na'am. Wallahi ban taɓa karanta ba amma girgizar ƙasa ai ɗabi'a ce za ta iya faruwa ko ina addu'a kawai ake Allah ya tsare da inda ta faru. Mai sabon yanzu tana cikin ƙasar abin nan ne tana abin nan yake da suna Iran ne a yanzu. Ina fata an gane hudud ne kamar inda Illela Illela a Sokoto take amma kuma gefen Niger haka ne sabur take saboda da a Iraki take. amma da aka zo kasafta kasashe yanzu sai ta fada bangaren Iran amma su kuma larabawa larabci suke sai da haka su musulun na faɗa a cikin mukaddima suna daga cikin larabawa na Iran kamar yadda yanzu zaka samu misali akwai fulani yanzu a zangon kata to kai tunanin ka shine duk inda in aka ce zangon katab duk ka fara abu to akwai fulani a zangon katab to in ka ce wa sai ce nan ne garin su ba su san ko ina ba nan ne garin su haka haka abin yake na Allah madaukakin sarki ya taimaka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk